الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar litinin bakwai ga watan safar shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace ma bakwai ga watan sha daya bakwai ga watan sha daya shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imam alhafiz na shekul imam alhafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata wai tambayar dan uwa dangane da wasu suke rabe dukiyarsu ga 'ya'yansu kafin Allah ya musu rasuwa da sunan cewa wai sun raba gadonsu dukiya ba ta zama gado sai mai ita ya mutu saboda dukiyar da mutum ya mutu ya batta ita ce ake kiranta a tarika dukiyar gado kenan matukar mutum ba mutuwa bai dukiyar shi ba ta zama gado a shiranci sai dai ya ce ya yi kyauta da dukiyar shi wato ga magadan shi ma'ana ya magadansa kuma wannan kyauta da zai yi in ma yi zai yi to ya zama wajibi a kansa ya adalci kada ya bambanta tsakankanin 'ya'yansa yadda ya ba wancan haka ya kamata ya ba wannan wasu malamai suka tafi akan cewa idan maza da mata ne ma a kwatsa dole sai ya daidaita su yadda aka ba namiji haka za a ba mace har da cewa wasu malamai suna ganin cewa namiji linki biyu ya kamata a ba shi mace sai a ba ta kashi dai kamar yadda ubangiji ta'ala ya raba gado mace a ba ta kaso ɗaya namiji a ba shi kaso biyu ma'ana namiji a ba shi linkin abin da aka ba mace wasu malamai suna gani in ma kyauta ce mutum zai yi tsakankanin 'ya'yansa to dole ya daidaita tsakankanin maza da mata wasu suna ganin ana iya bambantawa namiji a bashi linkin mace to don haka wannan ba a kiran shi gado kuma irin yin haka in har mutum ya shiga cikin wani yanayi na rashin lafiya da sauransa to baya dacewa. kuma a nan in har rabon gado ne to ai akwai wasu waɗanda suke da gadon ka kuma su ne yasa baka ba su misali ai akwai mata mutum yana da mace mace tana da gadon shi masu yin irin wannan rabon galibi ɗiyansu ne suke ba kuma ai yana da mahaifa mahaifa ma ai magadan shi ne to wannan kwata-kwata baya dacewa mutum ya rabe ya rabe dukiyarsa gaba daya kafin Allah ya masa rasuwa wannan bai dacewa dalilin da yake nuna haramcin haka sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda lokacin da ba shi da lafiya shekarar da aka bude maka da yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya gaishe da shi a gidan da ya sauka a lokacin na rashin lafiya ta kai matuka ga sa'ad sai yake faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kaga irin yadda rashin lafiya ta kai matuka da ni ya ce ya rasulullahi zan iya yin wasiya da kashi biyu daga cikin abin da na mallaka na dukiyata ma'ana cewa in Allah ya min rasuwa a kasa dukiyata kashi uku a ɗau kashi biyu a yi sadaka ma'ana a sarrafa ta a hanya ta ɗaukaka addinin Allah za Allah ya ce masa a ya ce to fannisif ya rasulallah ya ce ya manzan Allah zan iya kasa dukiyar tsakiya na ɗaurabi na bada manzan Allah ya ce masa a ya ce fasulus ya ce ya rasulallahi zan iya kasa dukiyar kashi uku na ɗau kashi ɗaya na bayar da shi za Allah ya ce masa fasulus sai ce wasulusu kasir au kabir za Allah ya ce masa za ka iya yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka amma fa ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya za Allah ya ce abu ne mai yawa maza Allah sai ya ce masa innaka an tazara warasataka aganiya khairun min an tazara ma'alatan yatakaffafuna nas maza Allah ya ce da zaka mutu ka bar ƴaƴanka ka bar magadanka suna mawadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna bara suna roƙo kaga ash-shahid anan manzo Allah ya ce masa da zaka mutu ka bar magadanka suna mawadata shi ya fi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna roƙon jama'a suna bara to wannan gaba ita ce malamai suka tabbatar da cewa dalili ne wanda yake tabbatar da haramcin mutum ya kakkaɓe hannunsa game da duk abin da ya mallaka kafin ya mutu ya rabe dukiyarsa wannan kwata-kwata baya halatta kuma mun wuce da hadisi a cikin darasinmu na sunan tirmizi a wannan asabar ɗin ko mu ce shekaran jiya sahabin da yana cikin rashin lafiya ta mutuwa iya abin da ya mallaka a rayuwarsa bayi ne guda shida gaba ɗayansu sai ya yantar da su labari ya cimma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya kausasa harshe a kansa ya faɗi faɗa mai tsanani a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka zo da waɗannan bayi guda shida manzon Allah ya kasa su kashe uku kenan biyu biyu so uku manzon Allah ya yi ƙuri'a tsakankanin su ya yantar da guda biyu hudun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanzar da su a cikin bauta kaga kenan wannan yana nunawa in ma wasiya za ka yi sai dai ka yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya baya halatta a ƙara akan ɗaya daga cikin ukun dukiya dole sai da yardan magada da amincewarsu da haka manzo Allah ya ce masa wasulusu kasirun aw kabir manzo Allah ya ce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa sai ya nuna masa illar da take sa wato a hana mutum ya kakkaɓe hannunsa gaba ɗaya game da abin da ya mallaka manzo Allah ya ce da zaka mutu ka bar magadanka suna mawadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna roƙon jama'a suna bara to don haka da manzan Allah ya ce sulusi ma mai yawa ne abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce wallahi na so a ce mutane sun dan tauye wasiya daga sulusi sun maida ta rubuɗi ma'ana mutum ya kasa dukiyar shi kashi hudu ya ɗau kashi ɗaya ya bada tunda manzan Allah ya ce sulusi ma abu ne mai yawa abubakar Allah ya kara masa yadda da ya zo mutuwa sai ya yi wasiya lokacin da ya kwanta rashin lafiya sai ya yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin dukiyarsa cewa a kasa dukiyar shi kashi biyar a dau ɗaya a bada suka ce ya ababakar kaka haka sai ce to yaya ba zan yarda ma kaina abinda Allah ya yarda da shi ga kansa kuma ya yarda da shi ga manzansa ɗaya daga cikin biyar kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala ya ce ku sani duk abin da kuka ribato na ganimar yaƙi ku san da cewa ubangijinku wanda ya shar'anta muku wannan jihadi da shi da manzansa suna da kashi ɗaya daga cikin biyar kaga a cikin duk abin da aka tattara na ganimar yaƙi kashi ɗaya daga cikin biyar ne ubangiji ta'ala ya ce a ɗauka a bashi shi da manzansa da dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa da marayu da miskinai da bako wanda yake dan wucewa kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin nan shine za a ɗauka daga cikin ganimar yaƙi don haka abubakar ya ce yaya ba zan yarda ga kaina abinda allah ya yarda ga kansa kuma ya yarda ma manzansa ce newa ɗaya daga cikin biyar to don haka a takaice wannan maganar cewa mutum ya raba gadonsa ba gado ba ne bai raba kuma in ya yi rashin adalci a wajen wannan rabo ya tabbata cewa allah zai tsaida shi a gobe kiyama saboda yin adalci tsakankanin ‘ya'ya a wajen kyauta wajibi dole ne yadda ka ba wannan haka za ka ba wannan dalilin da yake tabbatar da wajabcin haka annu'uman ibn bashir mahaifinsa bashir allah ya ƙara masa yadda ya masa kyautar wani bawa ya faɗa ma mahaifiyar nu'uman cewa ya ma ɗanta nu'uman kyautar abin da ya mallaka na wannan bawa nashi ta ce a'a wannan kyauta ba zan yarda da ita in amince in tabbatar da cewa ta yi je ka ka faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zami mana shaida akan cewa ɗana nu'uman kai masa wannan kyauta a lokacin nan bashir Allah ya ƙara masa yadda ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa cewa ya ma ɗansa nu'man kyautar abin da ya mallaka na bawansa don haka yana buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zame masa shaida akan wannan kyauta manzon Allah sai ya tambaye shi yace kana da wasu ƴaƴa bayan nu'man yace kwarai ya rasulullah ina da ƴaƴa ku da dama manzon Allah yace kowanne ɗa daga cikin ƴaƴan naka ka masa kyauta irin yadda kama nu'man yace a maza Allah ya ce masa to kana buƙatar ‘ya'yan nan naka su ringa maka ɗa'a kamar yadda Nu'man yake ma ya ce kwarai maza Allah ya ce to ba zan zama shaida a kan kyauta ta zalunci a wata riwaya maza Allah ya ce maza dawo da wannan kyauta sai ya ce fattakullaha wa adilu baina auladikum maza Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakankanin ‘ya'yanku ma'ana ku daidaita su a wajen kyauta yadda ka ba wannan haka za ka ba wannan ba bambanci tsakanin karami da babba a faɗar wasu malamai ba bambanci tsakanin namiji da mace yadda aka ba namiji haka za a ba mace tare da cewa wasu malamai irin su alimamu malik da alimamu ahmad su suna ganin cewa namiji in an ba shi kaso biyu mace za a ba ta kashi ɗaya don haka dai wannan ba rabon gado ba ne in ma rabawa za ka yi to dole ka yi adalci duk wasu waɗanda suke da gadon ka da 'ya'yanka da matanka da mahaifanka kowa kai masa kyautar in kyautar ce za ka yi kuma tare da cewa yin haka ya saba ma shari'a domin shari'a ba ta yarda da cewa mutum ya raba dukiyarsa don shekaru sun tura ko kuma kasancewar ya kwanta rashin lafiya a'a abin da za ka yi sai ka bar wannan dukiya an gane ko ubangiji ta'ala shi ya kasa ya ba kowa haƙƙinsa duk wanda yake da rabo a cikin wannan dukiya allah zai sadar masa da haƙƙinsa a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu fahara muna cikin kuma baban da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen arwalla mun tsaya ƙarshen hadisi na abdullahi ibn zaid Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa wato da kashi biyu daga cikin ukun mudu ma'ana mudu ne aka kasa shi kashi uku sai aka zo masa da kashi biyu na ruwa kenan faja'ala yadluku dhira'aihi manzon Allah sai ya haɗu yana cuda wato da matsansa mudu abu ne sananne a hausa mudu ake ce masa amma a larabce sai ka ce mud in ma ka ce muddun an gane ko shine a larabce amma a hausa sai ake cewa mudu wani karamin zakka ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake fitar da zakka ta hudda kai ko mu ce zakkar kunu zakkar da ake bayar da ita a ƙarshen ramadan to wannan mudu na maza Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu daga cikin ukkunsa na ruwa aka zo ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama da shi yayi arwalla wanda mudu hudu shine yake bada gwalgwadon wani ma'auni da ake kiran shi sa'a an gane ko shine sa'a to shi wannan sa'i iya abin da yake ɗauka in ruwa ne aka zuba litir uku yake ɗauka litir uku yake ɗauka kenan a nan a takaice yadda za mu iya ganewa wato da gaggawa litir uku za ka kasa shi kashi hudu an gane ko litir uku za ka kasa shi kashi hudu idan ka kasa shi kashi hudu sai ka ɗau kashi ɗaya wannan kashi ɗaya kuma sai ka kasa shi kashi uku idan ka kasa shi kashi uku sai ka ɗau kashi biyu to wannan kashi biyu da shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi arwalla kenan litir uku mu kasa shi kashi hudu a wannan kashi hudu sai mu ɗauko kashi ɗaya kashi ɗayan sai mu kasa shi kashi uku sai mu ɗau kashi biyu wannan kashi biyu da shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi arwalla to don haka wannan hadisi yana nuna mana kankanta ruwa wato a cikin arwalla ko mu ce a wajen tsarki suna ce ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ɓannan ruwa a wajen arwalla ko a wajen wanka na ibada shishigi ne da bid'a kamar yadda malamai suka tabbatar da haka a koma cikin risala ta ibnu abi zaid al-qirawa ne shine yake cewa zurfafawa an gane ko a wajen zarki ma'ana mutum ya bannata ruwa ya ce wannan shi wannan wato wal israfu fihi wuce gona da iri game da ruwan da mutum zai yi arwalla ko wanka ya ce wannan guluwun wa bid'a shishigi ne zurfafawa ne a cikin addini kuma bid'a ne za Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yayi arwalla da shi duka bai wuce ba ke na rabin litir da dan kada abin da yayi arwalla da shi in yayi ne ma rabin litir wanka kuwa kamar yadda malamai suka faɗa da sa'i guda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka wankan janaba sa'i ku litir uku ne da litir uku mu kuma a yau galibi in ma gokaci da mutum yake wanka da shi akalla garan gokaci shine zai dauki litir kamar goma ko sha biyar ko sama da haka wani ko idan ya kunna kan famfo sai inda ya fiya wannan to kaga wannan duka bai dace ba kankanta ruwa ake bukata a cikin ayyuka na ibada kankantawar sunna ce da haka kenan malamai sun tabbatar da haramcin haka cewa haramun ne mutum ya yi ɓannan ruwa don haka dalilin da yake ƙara tabbatar da haramcin haka hadisin amr ibn shu'aib wato daga mahaifinsa daga kakansa shine abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gwada masa yanda ake arwalla maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa yadda arwalla take ɗaya bayan ɗaya tun daga farkonta har zuwa ta da manzan Allah ya gama arwallar sai ya ce haza wudu haza haza huwa wudu manzan Allah ya ce wannan ita ce arwallatawa sai ya ce fa man zada ala hada manzo Allah ya ce duk wanda ya dada akan haka faqad asaa wa ta'adda wa zalama manzo Allah ya ce tabbas ya munana ya ƙetare iyaka kuma ya zalunci kansa kaga anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa yadda ake arwalla da ruwa wanda yake dan kadan manzon Allah ya wannan arwalla tun daga farkon ta har karshen ta amma a karshe sai ce masa wannan ita ce arwalla ta duk wanda ya dada akan haka maimakon ana wanke gaba su wannan su uku kai ka wanke su hudu wanda dama wankewa su uku shine karshen abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da Allah ya ce duk wanda ya dada akan haka tabbas ya ce ya munana ya ketare iyaka ya zalunci kansa kenan haka wanda ya munana ma'ana ya ketare iyaka a wajen ruwan alwala ko ruwan wanka ya zalunci kansa ya ketare iyaka kuma ya, ya munana idan haka dai baya halatta bannan ruwa a wajen ibada tsarki ko kuma wato arwalla ko kuma wanka dole mutum ya zama ya kankanta زام تاشي حديثي نقبا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير غير فضل يديه وهو المحفوظ malam Allah ya ji kansa na faɗa wato riwaya ta abdullahi ibn zaid Allah ya ƙara masa yadda ke cewa annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aqulu li udhnayhi ma'an manzon Allah yana ɗaukan wani ruwa na musamman domin shafar kunnuwansa a gairar ma'in da zai aka ga huli ra'asi banda ruwan da ya ɗauko domin shafar kansa ma'ana shi abdullahi ibn zaid Allah ya kara masa yadda cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai shafi kunnuwansa yakan ɗauko ruwa na musamman bayan ruwan da ya ɗauko domin shafar kansa al'imamul bai haƙi shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa a sunan illa kasancewar wannan riwaya riwaya ce shabba ma'ana hadisin kwata-kwata bai inganta ba idan aka ce riwaya shabba a samu marwaici amintacce ya saba ma marwaicin da ya fi shi amincewa ko kuma amintacce ɗaya ya saba ma amintattu biyu ko sama da biyu wannan shine ake kiran shi shar misali mun yi misali ba so ɗaya ba so biyu ba mu ɗauki ɓangaren abin da ya shafi harka ta soja wannan dai kaftan ne mun sanna cewa litina ai shi yake sama da kafitan ko to shi yake kasa da shi to ne sai aka tambaye shi aka ce wannan bindiga a cikin minti daya kartushi nawa take fiddawa sai ce tana fitar da kartushi goma sai muka tambayi kafitan kartushi nawa take fitarwa a cikin minti daya sai ce sha biyar to tsakanin litina da kafitan wane ne ya fi kwarewa akan wannan aiki kenan kayan kapitan shi yake gaba kenan sai mu dauki kapitan shi ne a ausar shi kuma litina sai mu dauke shi akan cewa sika ne to sai muka samu ko kuma litina ɗaya sai ya saba ma litina biyu litina biyu suka ce a a wannan bindiga a cikin minti ɗaya kartushi goma sha biyar take fitarwa shi kuma wannan ɗayan sai ya ce a goma to a nan da a jingina ma mutum biyu kuskure da a jingina ma ɗaya wanne ne ya fi dacewa to don haka idan aka samu marwaicin hadisi amintacce ya saba ma wanda ya fi shi amincewa kamar litina ya saba ma kafita ko kuma amintacce ɗaya ya saba ma amintattu biyu ko sama da biyu to riwayar wannan wanda ya saba musu shine ake kiran shi hadisi sharp an gane ko shine ake kiran shi sharp to wanda ya kishiyance shi shine ake ce masa mahfuz to da haka wannan riwaya da ya ce lalle wato ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daukan wani ruwa na ɗaukar ruwa na musamman domin shafar kunnuwansa banda ruwan da ya ɗauko domin shafar kansa wannan riwaya ce shaza sai malam ya ce wa huwa inda muslimin min hazal wajhi wato wannan hadisi a wurin al'imamu muslim ta wannan fuska lafazin hadisin wa masaha bi ra'asihi bi ma'in gairi fadli yadayhi wa masaha bi ra'asihi bi ma'in gairi fadli yadayhi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kansa da wani ruwa ba sauran wanda yake hannuwansa ba ma'ana lokacin da ya wanke hannunsa na hagun zuwa gwiwar hannu to sauran ruwan da yake hannun shi ba da shi bai shafi kai sai da ya ɗauko ruwa na musamman domin shafar kansa an gane ko da ya wanke hannuwansa kenan zuwa gwiwar hannu sauran lemar da take hannun shi ba da ita bai shafi kai da zai shafi kansa sai da ya tsoma hannuwan shi cikin ruwa ya ɗauko ruwa na musamman sannan ya shafi kai wannan riwaya ita ce mahafuza ma'ana kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai shafi kansa ruwa ya ɗauko na musamman ba lemar da take hannun shi ba ita ce ya shafa a sai da ya ɗauko ruwa na musamman amma kunnuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafe su ne da sauran lemar da take hannun shi wanda ya shafi kai kunnuwa bai ɗauko ruwa wanda yake na musamman don haka a takaice abin da muke so mu sani wannan riwaya ta farko riwaya ce da'ifa an gane ko saboda hadisi ne sha ɗauko ruwa na musamman domin shafar kunnuwa wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya tabbata sauran ruwan da mutum ya shafi kai da shi da shi yake shafar kunnuwa saboda kunnuwa suna daga cikin jumullar kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al-uzunani min ar-ras manzon Allah yace kunnuwa suna daga cikin jumullar kai domin da kan da zaka shafa da kunnuwa duka abu ɗaya kuma mun wuce kaifiyar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shafi kunnuwansa da ya rungumi kan da tafukansa gaba ɗaya tun daga matsirar gashin kai na al'ada sai da ya kai keya ya tsotsin shi waɗannan manuniya manzan Allah ya sanya su a cikin ƙofar kunna manyan ya tsotsin ya shafi bayan kunnan da su haka Allahumma sai dai in ya kasance hannunka ba lema bayan ka shafi kanka babu lema a hannunka an gane ko to a nan malamai suka ce ba laifi kana iya tsoma hannuwan naka a cikin ruwa domin ka shafi kunnanka amma matukar akwai lema a hannunka bayan ka shafi kai to wannan lema da ita ake bukatar ka shafi kunne ba a bukatar ka dauko sabon wani ruwa wanda yake na musamman dan haka ibn al-qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa zadul ma'ad yake faɗa cewa bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya dauko ruwa na musamman domin shafar kunnuwansa ruwan da ya shafi kai da shi yake shafar kunnuwa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يديل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم wato daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna ummati manzon Allah ya ce lalle al'ummata mun yi bayani a baya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala biyu ce akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba idan aka ce ummatu da'awa tun ran da Allah ya aiko shi a matsayin manzo duk wanda yake raye a ban ƙasa a wannan lokaci da wanda zai zo nan gaba har zuwa kiyama gaba ɗayansu mominai da kafirai za a lissafa su a cikin jimillar al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan don haka ake kiransu ummatu da'awa domin shine iya manzan da Allah ya turo ga duniya gaba ɗayanta har zuwa kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa uhiya ilayka wa uhiya ilayya hadha alquran li unzira bihi wa man balag ubangiji ta'ala ya ce faɗa musu wa uhiya ilayya hadha alquran ce da su an turo mun saƙon wannan alqur'ani li unzira kun bihi dan na galgade ku da wannan alqur'ani ku wanda na sama kenan kuna raye wa man balaga da wanda alqur'ani zai cin masa har zuwa kiyama don haka wannan yana tabbatar da manzanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzanci ne ga manne wanda ayoyi sun wuce a lissafa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit al aya da faɗarsa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira da faɗarsa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira al alamin anan mutun da aljan ake ni hatta da aljannu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine manzon to dan haka wannan ita ce ake kira ummatu da'awa kenan tun ran da Allah ya aiko shi duk wanda yake raye a doron ƙasa a wannan lokaci da wanda zai zo nan gaba har zuwa kiyama wato gaba ɗayansu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne muminansu da kafiransu kashi na biyu wato nau'i na biyu ita ce ummatul ijaba ummatul ijaba su ne waɗanda suka karɓa kiransa muminai kenan to su ne abin nihi a nan da ya ce inna ummati lalle al'umma ta kenan waɗanda suka karɓa kiransa suka yarda da manzancinsa suka karbi sakon da ya zo musu da shi daga wajen ubangijinsa shi ne ya ce inna ummati lalle al'ummata ya atuna yawmar kiyamaci a ranar kiyama manzan Allah ya ce za su zo gurran muhajjalina manzan Allah ya ce suna masu fari biyar an gane ko suna ma'abuta wato fari biyar lafazin gurran wato jam'i ne na agar idan aka ce agar wato wanda yake da fari ma'ana farin goshi kenan wanda goshinsa yake kyalli yake haskawa domin asalin gurra wato shine wani kyalli da yake kasa wani haske da yake kasancewa a goshin doki shine ake kira da gurra don haka kenan in namiji ne sai a ce agar idan mace ce sai a ce garra shi ne ya ce inna ummati lalle al'ummata ya a tuna yawmal kiyama a ranar kiyama za su zo a gurran ma'ana suna masu farin goshi muhajjalina kuma suna masu farin kafafu ma'ana hannu da kafa lafazin muhajjalin an ciro shi ne daga attahajin attahajin wato shine farfaru da ke kasancewa a kafar doki a kafafun doki shine a hausa ake cewa doki mai arwalla dokin da za ka samu goshinsa fari ne yana walƙiya sannan kafafuwansa suna da fari shine ake kiran shi gurran muhajjar shine sai ce min adar wudu'i ma'ana game da gurabun arwalla kenan sababin wannan alama shine arwallar da muke sai ya ce famanista ba a minkum an yi ɗila gurratahu duk wanda yake da dama daga cikinku da zai tsawaita farfarinsa manzan Allah ya ce fale fa'al maza ya aikata wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa lafazi ne na al'imamu muslim kamar yadda yake cikin sahihu muslim wato abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam atal makubura wata rana manzan Allah ya je makabarta makabarta ta bakiya manzan Allah sai ya ce assalamu alaikum dara qaumi mu'mini wa inna insha Allah bikum lahiqun manzan Allah yayi wannan sallama irin sallamar da ya sunnanta mana in za mu shiga makabarta shine mu ce assalamu alaikum dara qaumi mu'mini amincin Allah ya tabbata akan ku ya ma'abuta gida na jama'a na mu'minai wa inna insha Allah bikum lahirun lalle in Allah ya so ko kuma wa inna insha Allah lalle tabbas mu masu haduwa ne da ku insha Allah anan ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokon kokonta mutuwa bane a salo ne wanda yake da larabci mutuwa a ce insha Allah muke ce insha Allah na mutu tabbas salo ne na larabci wa inna insha Allah bikum lahirun lalle mu tabbas masu haduwa ne da ku Allah ya yi amfani da irin wannan lafazi a cikin Alkur'ani. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhaf in sha Allah ubangiji ta'ala ce la tadkhulunna al-masjid al-harama lalle ne za ku shiga masallaci mai alhurma in sha Allah sai ce in sha Allah ai kaga ba dan Allah yana kokonton shiga su ba salo ne wanda yake na larabci ma'ana sai ka fassara shi akan cewa tabbas shine cewa inna insha Allah bikum lahiquna lalle mu tabbas masu haduwa ne da ku sai manzo Allah ya ce wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana manzo Allah ya ce wallahi na yi gurin ina ma a ce wato mun ga yan uwanmu ina ma a ce mun ga yan uwanmu sahabbai suka ce masa a walasna ikwanaka ya rasulullah ya manzan Allah yanzu mu ba ƴan uwanka bane ba qala sai yace antum ashabi yace ku dai sahabbai na ne ku sahabbai na ne sai yace wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd ƴan uwanmu su ne wanda a yanzu ba su zo ba amma nan gaba za su zo an gane ko mu'minai kenan wanda za su zo har zuwa kiyama manzan Allah yace na yi gurin ina ma a ce na ga ƴan uwana sahabai suka ce ya rasulullahi yanzu mu ba yan uwanka bane yace a ku sahabbai na ne matsayin su kenan ya wuce matsayin yan uwantaka an gane ko yace antum ashabi yace ku sahabbai na ne sai yace yan uwana su ne wanda a yanzu ba su zo ba amma za su zo nan gaba a lokacin nan sai suka faɗa masa suka ce kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya rasulullah ya manzan Allah ta yaya zaka sani wanda a yanzu bai zo ba wanda nan gaba ne zai zo daga cikin al'ummar ka ta yaya za ka iya gane shi maza Allah sai ya ce da su a ra'aita lau anna rajulan lahu khailun gurrun muhajjalatun baina zaharai khailin duhumin buhulin ala ya rufu khailahu maza Allah ya ce ku gaya mu mutum ne yake da doki mai arwalla ma'ana mai farin goshi da farin kafafu wannan doki aka saka shi a garken dawakai waɗanda suke baƙaƙe lut za Allah ya ce ala ya rufu kai lahu shin ba zai iya sanin dokin shi bai ware daga cikin waɗannan dubun dawakai dawakai ne dubu da dubunnai baƙaƙe lut sai aka kawo doki mai arwalla mai farin goshi mai farin kafafuwa sai aka saka shi shi kadai a cikin waɗannan dawakai shi mutum ba zai iya gane dokinsa ba qalu bala ya rasulullah suka ce kwarai ya manzon Allah da gudu ko zai gane dukin sai fahimce shi manzon Allah yace to fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min alwudu yace dan haka al'umma ta a ranar kiyama yan uwana manzon Allah yace za su zo suna masu fari biyar wato game da arwallar da suke farin fuska da farin hannuwa da farin kafafuwa haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta tashi da wannan alama a ranar kiyama a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato wannan alama hususiya ce ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa arwalla bata banta ba da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gabaci wannan al'umma su ma suna arwalla kamar yadda yake cikin kissar matar ibrahimu alaihi salam lokacin da wannan azzalimin sarki yana nihin ya kusance ta kamar yadda ya gabata a darasin mu na sahihul bukhari arwalla ta yi ta tashi tana sallah kamar yadda kuma jurayj wanda aka masa kazafi shi ma lokacin da kafin a yanke masa hukunci ya ce a bashi damar yi sallah yayi arwalla yi sallah don haka waɗannan dalilai su ne malamai suka ce alwalla ba kususiya ba ce ta wannan al'umma iya abinda yake banta da wannan al'umma shine waɗannan alamu tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa arwallar kanta ta banta ne da wannan al'umma kamar yadda su shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa hatta da arwallar ta banta ne da wannan al'umma ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce inna ummati ya ce lalle an gane ko kenan don haka a wata riwaya ita wannan wannan alamar shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lakum sima laysa li ahadin min al umam maza Allah yace kuna da wata alama wadda wata al'umma ba ta da wannan alama a hadisin da yace taridu alayya ummati al haw yace al'umma ta za ta gangara wato tauki gare ni a ranar kiyama wa ana azudun nasa anhu ya ce ina kore wasu jama'a ga barin wannan tauki kama ya zudu rajulu iblar rajuli an ibli kamar yadda mutum yake kore raƙumman wani idan suna nihin su kwazu da raƙummansa makiyaya idan raƙumman wani suna famar su kwazu da naka sai kaga mutum yana kore su maza Allah ya ce to haka zan ringa kore wasu jama'a a ranar kiyama don kada su kwazu da al'ummata qalu sai suka ce ya nabi Allah a ta'rifuna ya manzon Allah yanzu zaka gane mu a ranar kiyama ka bambanta mu da sauran al'umma qala na manzon Allah yace kwarai lakum sima manzon Allah yace kuna da wata alama laysat li ahadin ghayrikum wani in dai banda ku in banda ku manzon Allah yace babu wani wanda yake da wannan alama duk wanda suka gabace mu manzon Allah yace babu daidai da mutum ɗaya wanda yake da wannan alama in banda ku maza Allah sai ce ta riduna alayya kurran muhajjali na min athar ruhu za ku gangaro ku zo gare ni a ranar kiyama wurin wannan tauki kuna masu fari biyar game da gurabun arwalla kenan fuskar ku da kuke wankewa da hannuwan ku da kuke wankewa da kafafuwan ku da kuke wankewa za su tashi a ranar kiyama suna wani haske wanda yake na musamman to don haka akan yin wannan dalilai malamai suka ce wato shi wannan fari biyar shine wato abinda al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama take banta da shi to shine sai ce famanista qa minkum duk wanda yake da iko daga cikin ku ya samu damar an yi ila gurratahu da zai tsawaita farfarin sa fal ya fa'ali ya aikata ma'ana duk wanda zai iya tsawaitawa to ya aikata to illa kasancewar wannan lafazi na cewa famanista ba minkum an yi ila gurratahu falyafa'al malamai suka ce lafazi ne wanda yake mudra shi ma'ana faɗa ce ta abu huraira Allah ya kara masa yadda ba faɗa wace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abinda ya takaita abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine kenan inna ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar wudu bakin nan iya bakin nan iya fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsaya amma fadar fa man istafa aminkum an yudila ghurratahu falyaf'al ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace fada ce ta Abu Huraira shi kwa idraj idan aka ce idraj shigo da wata kalima a cikin matanin hadisi wanda ba ta cikinsa wannan kuma galibi yakan zo wani lokaci marwaici yana nihin yayi sharhi ne yayi bayani to sai ya zo da wata kalima marwaita kuma sai su kasa bambanta ainihin matanin hadisin fadar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fadar shi marwaici shi ko wannan idraji yana kasancewa imma a farkon hadisi ko a tsake tsakinsa ko a ƙarshensa sa kamar yadda malamai suka yi misalin inda idraji yake kasancewa a farkon hadisi hadisin da yake cewa asbi wudu wailul lil aqabi minan nar iya abin da yake fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar amma asbi wudu ba fadar sa bace ba kamar yanda kuma a karshen hadisi anan da yace fa man istata'a minkum an yudila gurratahu falyaf'al wannan kuma kasancewar shi abu huraira Allah ya kara masa yadda shi ya tafi akan cewa mutum in zai wanke hannu ya wanke har ya kawo kafada kafa ya wanke har sai ya kawo gobe kamar yadda hadisi na cikin sahihu muslim nu'ayyin al-mujmir ke faɗa cewa na ga abu huraira Allah ya kara masa yadda na arwalla fa ghasala wajhahu fa asbaga al-wudu'a ya wanke fuskarsa ya kyautata wanke fuskar kun magasa da yadda huryumuna sannan sai ya wanke hannunsa na dama hatta a shira'a fil abu wato sai da ya zo nan cikin hagga damtse nan kusan hammata yana wankewa kun magasa da yadda huryusura hatta a shira'a fil abu sannan ya wanke hannunsa wanda yake na hagun shi ma sai da ya kawo harnan damtsansa ثم غسل رجله اليمنى yace sannan sai ya wanke kafarsa ta dama hatta ashra'ati saqa sai da ya kawo hakkon sai da ya kawo hakkon yana wanke kafar shi sannan ya wanke kafar hagun haka ثم قال sannan sai ya ce haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya tawabba ya ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na arwalla wa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa antum gurrul muhajjaluna yawmal qiyama min isbahir wudu yace ku ku ne masu fari biyar a ranar kiyama a sababin cika arwalla da kuke sai ce fa man istata'a minkum falyudil qurratahu wa tahjila duk wanda yake da dama daga cikin ku ya tsawaita farfarin sa ma'ana ya tsawaita wanke fuskar sa da hannuwansa da kafafuwansa to dan haka shi Abu Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yayi irin wannan arwalla a wata riwaya ta al-Imam Muslim daga Qutayba daga Kalaf ibn Khalifa daga Abu Malik al-Ashja'i daga Abu Hazim Abu Hazim yake cewa wato na ga abu huraira allah ikara ina kasance bayan abu huraira allah ikara masa yadda yana arwalla fakana ya muddu ya dahu hatta ta buluga ibqa idan ya fara wanke hannu sai ya kawo har wajen hamata sai na ce masa ya aba huraira ma hada rudu na ce ya aba huraira wannan wace irin arwalla ce wanke hannu har zuwa hamata kada sai ya ce ya bani farruh antum habuna ya ce ya kai dan kabilar farruh kai ne anan da shi abu hurera yana arwalla bai san da cewa abu malik al'ashiyaki wato abu hazin yana bayan shi bai san da cewa yana bayan shi yana kallonsa da ya masa wannan tambaya ya ce ya abu hurera wannan yanzu arwalla ce har hammata wanke hannu sai ce masa ya wane kai ne da anan sai ce nau alimtu annakum hakuna ma tawabba'tu hadha wudu yace wallahi inda na san kana nan yace to da irin wannan arwallar ba zan yi ba ya ce amma fa abin da ya sa na yi wannan arwalla hannu na wanke har zuwa hamata kafa na wanke har zuwa kwabri ya ce domin na ji samitu khalili rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ku ya ce domin na ji daɗi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa ta bulugul hiliyatu min almu'min haisu ya bulugul wudu wato adam mumini wato na kaiwa iya inda arwallarsa ta kai an gane ko adan da zai tashi da shi a ranar kiyama iya inda arwallar shi ta tsaya shine iya inda hasken shi to don haka akan wannan ne wasu malamai suke ganin cewa an so mutum ya dan tsawaita ma'ana kafa mutum har ya dan kai kwabi hannu mutum ya kai har zuwa cikin damtsan sanan ma'ana al'adu idan aka ce al'adu kenan shine nan tare da cewa faɗa wadda take mai rinjaye wato shine mutum ya takaita iya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita domin ba a taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a arwallarsa cewa a wajen wanke kafa ya wuce daidai idan sau ma'ana yana shigar da idan sau amma baya tsawaitawa ya kai hakuri hannuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kawo wa daidai gwiwar hannu ma'ana ya shigar da su amma baya kawowa zuwa dantsansa da bugu da ƙari malamai suka ce kuma haka Allah ya tsida mu a cikin nassi na alkur'ani ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay to dan haka kire dan haka dai a takaice kenan iya inda Allah ya tsida mu haka za mu tsaya kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi arwallarsa har ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga ubangijinsa tare da cewa shi wannan lafazi na wa famanista ba a minkum an yi dila gurrata hufal ya fa'al malaman hadisi sun tabbatar da cewa faɗa ce ta abu huraira allah ya kara masa yadda ba faɗa ba ce wata manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi na daga cikin dalilan da suke tabbatar mana wato shine tashi bayan mutuwa da sakamakon da Allah ya tanada ma kowane bawa game da irin abin da ya shuka a rayuwarsa sannan kuma tashi a ranar kiyama yana kasancewa ga rayuka da gangan jiki ma'ana mutum zai tashi da ransa da gangan jikinsa da haka ya ce in ake cewa inna ummati ya tuna yawon kiyamati gurran muhajjalina bin asar wudu وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجبه التيمم في تنقله وترجله وظهوره وفي شأنه كله muttafaqun alayhi wato daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yujibu tayammun wato damantarwa na kayatar da shi fita na ulihi wajen sanya takalmansa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai sanya takalma to yakan fara sa kafar dama kafin ta hagu haka kamar yadda ya zo a nassi ingantacce idan zai fitar da takalmansa kafar hagu yake fara fitarwa kafin ta dama shine anan aisha Allah ya dada ita ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yujibu hutayammun kana yujibu hutayammun wato damantarwa na kayatar da shi fi tanakulihi wajen sanya takalmansa ma'ana yakan fara da dama kafin hagu abu na biyu ta ce wata rajulihi wato da caje kansa idan zai sarce kai to mazan Allah yakan fara sarce bangaren dama kafin na hagu haka kamar yadda ya tabbata a hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya gama jifa a ran goma ga watan Zulhijja a hajjinsa ta ban kwana manzon Allah sai ya kirayi wanzaminsa sai ya miƙa masa ɓangaren kansa na dama manzon Allah ya ce aske na da ya aske damar manzon Allah ya ba abu ɗalha gashi ya ce wannan naka ne sannan ya ba wanzamin ɓangaren hagun da ya aski manzon Allah ya koma ba abu ɗalha ya ce a raba ma sauran jama'a a taƙaice wannan hadisi yana nuna mana in aski mutum zai yi to ɓangaren dama ake fara askewa kafin na hau a galibu shi ne a nan wato aisha ta ce watar julihi ma'ana da caje kansa idan zai sarce kai manzon Allah ya kan fara da bangaren dama kafin hagu wadda guri aisha ta ce da tsarkinsa tsarkinsa a nan ya hada arwalla da wanka manzon Allah ya kan gabatar da dama akan hagu don haka a ƙarƙashin wannan hadisi ne malamai suka tabbatar da cewa sunna ne idan mutum na wanka na ibada wankan janaba ko na al'ada ko na biki ko na juma'a ko na idi ko na ɗaukan harami ko wankan gawa da sauransu to mutum zai wanke ɓangaren dama kafin na hagu kamar yadda za mu iske nassi wanda yake sarri akan haka wa fi sha'anihi kullihi aisha ta ce a cikin lamarin sama gaba ɗaya damantarwa na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka akwai hadisi sahihi in zaka sanya tufafi idan wando ne kafar dama kake fara sawa kafin ta hagu idan zaka fitar kafar hagun kake fara fitarwa kafin ta dama haka in riga ce hannun dama zaka fara shigar da shi kafin na hagu akwai nasi wanda yake bayyananne akan wannan matsala shine tace wa fi sha'anihi kullihi a cikin lamarinsa gaba daya to don haka kamar yadda malamai suka yi bayani al'imamun nawawi Allah ya ji kansa yake cewa ƙa'ida ta shari'a wadda take mai zarcewa farawa da dama abu ne wanda aka so a cikin dukkan wani abu wanda yake mai daraja mai karamci duk wani abu da za a lissafa shi abu ne mai daraja mai karamci to farawa da dama ake yanzu misali sanya takalma shin abu ne mai daraja mai karamci warai don haka farawa da dama ake sanya tufafi abu ne mai daraja mai karamci farawa da dama ake bayar da abu da za ka yi da dama za ka bada domin abu ne mai daraja mai karamci idan aka meko abu za ka karba da hannun dama ake karba ba na hagun ba domin abu ne mai karamci mai daraja to don haka sai ka lissafa duk wani abu da za a lissafa shi cewa abu ne mai kima mai daraja mai karamci to dama ake gabatarwa akasin haka duk wani abu wanda yake mai kaskanci na kazanta koma baya to shi kuma wannan hagun ake gabatarwa kamar yadda in zaka shiga ban daki kafar hagun ake gabatarwa in zaka fito ka gabatar da kafar dama an gane domin wurin kazanta ne zaka shiga don haka in zaka fitar da takalma kafar hagun ake fara fitarwa kamar yadda in zaka fitar da wando kafar wato hagun ake fara fitarwa kafin da dama da haka kenan in misali wani abu ne za ka taba na kazamta to da hannun da haka kenan idan mutum zai yi tsarki da hannun hagu ake yi ba da dama ba shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cewa kar mutum ya yi tsarki wato da hannunsa wanda yake da dama kenan a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi don ya nuna mana sunna ce mustahabba gabatar da dama akan hagun ma'ana a cikin arwalla sai ka wanke hannun dama za ka wanke na hagu sai ka wanke kafar dama sannan za ka wanke ta hagu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وجلب أبو هريرة الله إكرم سيدك فلا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza tawaddatu manzon Allah ya ce idan za ku yi arwalla fab da ubi mayamini ku manzon Allah ya ce ku fara da damar ku an gane ku ku fara da damar ku ma'ana sai kun wanke hannun dama sannan za ku wanke na hagu kamar yanda sai kun wanke kafar dama sannan za ku wanke ta hagu don haka wannan nasi ne a bayyane wanda yake nuna arwalla dama ake gabatarwa akan hagu to haka shi ma wanka dama ake gabatarwa akan hagu kamar yadda wancan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yujibu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sha'nihi kulli ash-shahid wa duhurihi da tsarkinsa kinan tsarkinsa ya hada arwalla ya hada wanka a ko ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na gabatar da dama sai dai gabatar da dama akan hagu ba wajibi ba ne an gane ko sunna ne idan mutum ya yi akasin haka ya wanke hagun kafin dama har wallarsa ta yi sai dai ya bar abin da yake sunna وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين أخرجه مسلم وتلقى المغيرة ابن شعبة الله يكرم سيدا ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi arwalla fa masaha bi nasiyatihi manzon Allah sai ya shafi wato kokuwar kansa idan aka ce nasiya shine madiga kenan a hausa kenan gaban kai daidai inda misali in ka ɗauki kan yaro ƙarami za ka ga wani wuri kamar yana lumfasawa to wannan shine ake cewa nasiya a hausa ana kiran shi madiga kenan to bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi arwalla da ya arwalla da ya zo shafar kai bazan Allah sai ya shafi nasiya shi kenan nan madiga makwarkwatar kai sannan kuma sauran shafar sai yi da sa wa alal imama akan rawaninsa a gane ko rawanin yana kansa ba kan bai shafa gaba daya ya fara shafar akan nan madiga sai yi da sa kuma akan rawanin ya dawo da shi zamu bayani zai zo zamu iske shafar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi akan sa kusan nau'i uku ne ya shafi kansa gaba daya sannan kuma yayi shafa akan rawani sannan kuma ya fara shafa akan makwalkwatan kansa na yi da sa kuma akan rawanin kamar yadda yake cikin wannan lafazi shine yace fa masaha bi nasiyatihi wa alal imama ya shafi wato kokuwar kansa ko kace madiga wa alal imama sannan kuma ya gadi da sa shafar akan rawanin sa wal khuffaini kuma ya shafa akan wato hufinsa hufi shine wani suseti na fata wanda ake sakawa a kafa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shafa akan hufinsa za mu iske babi ne na musamman a cikin wannan littafi babin da ke bayani game da hukuncin shafa akan hufi a nan kenan malam ya zo da wannan hadisi wato domin nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara shafa akan madigarsa kansa sannan kuma ya ƙidasa akan rawaninsa don haka wato ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yake cewa takaitawa akan shafar madiga wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dai cewa kawai ya shafi wa farkwatar kan ya bari haka a'a ya fara shafar a nan madiga sannan sai ya yi da sa a kan rawan wannan shine abin da ya tabbata shafa ta biyu ya shafi kansa gaba ɗaya nau'i na uku ya yi shafa a kan rawanin gaba ɗayansa وعن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر وتدغ جابر ابن عبد الله الله إقارة مسيدا نافدا جمد صفر حج منزل الله صلى الله عليه وسلم kala manzon Allah ya faɗa ibda'u bi ma bada Allah bi domin duk a cikin sahabbai babu wanda ya rawaito sifar hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da riwaya ta Jabir ibn Abdullah dan haka Albani Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman wata irin risala da yayi akan sifar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Jabir ibn Abdullah ya rawaito ta shi ne anan malam ya ciro wata gaba daga cikin hadisin na jabir domin hadisi ne mai tsawon gaske shi ne ce daga jabir allah ya kara masa yadda game da bayanin sifar hajji manzon allah sallallahu alaihi wasallam jabir ya faɗa lokacin da aka zo za a yi sa'ayi safa da marwa manzon allah sai ya faɗa ga sahabbai ya ce ibu da ubi ma bada allahu ne ku fara da abin da allah ya fara da shi menene allah ya fara da shi cewa inna safa walmarwata min sha'airillah kenan ku fara da safa ku hau safa in kun hau safa kenan da nan daga nan za ku tafi marwa sannan daga marwa ku dawo sannan kuma ku koma kenan sai kun yi kai kawo su bakwai shine yace ibda ku fara bima bada Allahu bihi da abinda Allah ya fara da shi shine malam yace al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa as-Sunan wato da lafazi wanda yake na umarni kenan ibda ubi ma bada Allah bi ku fara da abin da Allah ya fara da shi sai ce amma wa huwa inda muslimin bi lafzi khabar hadisin a wajen al-Imam Muslim ya zo da siga ta labari kenan abda'u bi ma bada Allah bi abda'u manzon Allah ya ce ina farawa da abin da Allah ya fara da shi kaga wannan jumla ce khabariya manzon Allah ya ce ina farawa da abin da Allah ya fara da shi amma lafazin al'imamu na sayi mazan Allah ya ce ibu da ku ku fara da abin da Allah ya fara da shi kaga wannan umarni ne ku fara da abin da Allah ya fara da shi kenan lafazin al'imamu muslim abu da ubi ma ba da Allah ubi ina farawa da abin da Allah ya fara da shi to don haka wannan malam ya zo da shi domin ya nuna mana jerawa a cikin arwalla wannan wajibi ne sai ka wanke fuska sannan za ka wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu sannan hannun hagu sannan kafar dama sannan kafar hagu kamar yadda Allah ya jero su ya ayyu hallazina amanu idza qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ubangiji ta'ala ya fara da fuska faksilu wujuhakum sannan sai ya ce wa aydiyakum ila almarafiq sai ce wamsahu bi ru'usikum sai ce wa arjulakum ila al-ka'ba dan haka wannan jerawar wajibi ce duk wanda ya sun kuyar haka ba shi da arwalla nan insha Allah ku zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله